بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمني ألقى الشيطان في أمنياته وينسق الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شكاك رحيم وليعلم الذين أوتوا العلم أنه لحق من ربك ويؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله عاد الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تاتهم الساعة بغتة لم ياتهم عذاب يوم عظيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم نعم الذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم نعم.
والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا نعم وإن الله لهو خير الرازقين
akwai alaikun ليدخلنهم مدخلا يرضاه وإن الله عليم حليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخادم لما سبق ناظر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جماعة an sha ruwa lafiya mun yau Allah subhanahu wa ta'ala godiya mai kowa mai komai wanda da falalansa ya ba mu iko ya ba mu dama muka zuwa wannan masallaci mai albarka domin mu gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda aka saba muna roƙon Allah ta'ala ya fusa kamar da alkhairi bayan Allah wanda suke da taimakawa kama daga wanda suka asasa wannan masallaci da wanda suke hidima da ɗawainiya na jiki da dukiya a har zuwa wannan lokacin da muke ciki da kuma waɗanda suke ba da gurma a wannan kafin da muke yi daga farkon kafa shi har zuwa yanzu muna fatan ko Allah ya saka masa da alkai sai bayan Allah wanda muke dawainiyar zuwa a je a dawo tun shekarun da muka fara wannan karatu musamman ma irin shekarun baya da suka ɗan gabata da galibi wasu mutane daga nesa ma suke zuwa domin zan insha Allah wanda suke zuwan nan waɗanda suke a ra'ayin su ba gajiya suke ba a ba su gaji ba da wannan aikin da muke yi wani abu ne wanda kowane abu da yanayin yadda yake zuwa kowane abu da lokacinsa a yanzu a da a kusan uku da muke da tafsiri a nan in ba mu kalatun idala ba daga na babban liman da mu da muke yi a nan da muhammadu ali da yake yi a bakin sada yanzu kuma Allah madaukakin sarki ya fara da wato wuraren da ake tafsiri yanzu a nan ba kowa ma nake sanin ku nawa ne ba kaga hakan ya sa wurin duba na haka suka su ba mutum zai duba ya ga in ana yi abu a nan kuma kaɗan nake kada bi to wanda suka asusa wannan din ko ba za su ji daɗi ba da wanda suke karantawa to kowa muna masa fatan alkhairi abin da yake illa ko laifi shine zama ba a zuwa ko ba a ji amma dai za a je za a ji ba sai a bakin wani ba a Allah zai amfane mu da abin fatan mu a gudu tare a tsira tare ubangiji ya tsayar da mu a kuma a Allah ya ce man ya zuwa shi ba da hazalatan ya kullahu nasibun minha wa man ya zuwa shi ba da sai ya ya kulla wa kibulun minha wa ka Allah ala kulli shay'in mudina in dai ka zo ka rasa abu alkhairi to idan yi ta addu'a fa yi ta addu'a iya fatan da yara nan tare har da kan kiyama saboda haka kaga ba sai kai da kanka ba ko ma mutum bai fatan ma abun da yake zama shi da kansa domin in yi shi da kansa ran da ya mutu nan abun ya tsaya ya ma ya haka ya da abu ya yadu ya yadu to kafin ka mutu ma kana zan ka kai a don bayan ka mutu kuma a don ya ci gaba kuma a cikin da sai Allah ya nuna maka kuma sai Allah ya sanar da kai inna na hadu bil mawti wa nakatu ma qaddamu wa azarahu wa kullu shay'in hadina fi imamu bin haka Allah ya faɗa Allah ne shine mai raya mata tu in kiyama ta daya shine mai umarni a rubuta duk abin da mutum yi ba ma wanda ya kawai ba har wanda ya koyar ya dasa ya atasa aka yi a bayan da wa azarahu kenan su da za a rubuta da wannan kenan wadana wani mutanen madina da suka ga abin ya juya yanzu dai inda annabi ya dawo ya gidansa ya masallacinsa nan ne titi a madina inda suka da ya zama kuma yi da sai duka zo kuma su tsaurato daga can din nesa su dawo kusa da annabi annabi sha'a ziyaru duk da ku asaru diyarinku duk da ba ku sallallahu alaihi wasallam ku zauna a gidajen ku in kun zauna a gidajen ku daga can kun da dawo a masallaci sai a dinga rubuta taku na ku kai karantewar na ne garin yafila da to har yanzu da muke kullum kokarin gine gidan masallatai da to fa karka manta ana malaman farko sun ce karai shine nasin mutakaddimina mutu aka da malamai na ba suka ce za a yi saboda yanzu akwai jama'a da za su rike masallatan yanzu matsalar misali a da a garin na akwai lokacin da ni na sani masallaci ɗaya ne ake zala na kowannan can kada ake yi babban masallacin na bakin kafa ake yi a garin nan to yanzu kuma ga yanzu suka ƙaru amma ina tsammanin kowane masallaci ya kai ko ya bi abu da da suke salashin don ka gane mutane na ƙaruwa to amma duk da aka rashin daɗa masallacin ya fi daɗa shi a addinance aƙalla tuku na barkaci wanda komin gaddamar ka kokar jaki ne da kai zai kayan idan wasu mutanen sai su ci nan jaye jaye a jawo ana ta laikire ko za su kwakwalo wani hadisi su yi kafe kafe to na ji na farko duk da fara da ka sani da daddan masallaci ya fi sabon falala domin sabon manzon Allah suna tsallake sabon masallaci da tafi tsohon masallaci saboda falalar daɗewa masallaci idan muka yi sabo a unguwar mu ya ga namu ne sabo sun tsere mu daidai wata falalar guda daya wannan zauren ya ne sannan na biyu nisan gidanka da masallaci ba malamin da zai mutum cewar ba duk taku ake rubutawa gwargwaron nisan da kai ɗawainiyar taho wannan iya nisa iya ladanka ai kana ji mai azumar hacci a ma daga cikin adabul juma'a ce ya ce in ba laluri ba ka tafi da kawo ba eh ba kana da mota ba to kana yawo kana da zuwa ka zuwa da harkokin ka to yanzu ka yi juma'a to aje ta eh ka danna baya bi saboda yawan nisan yawan taku taku daya a rubuta lada goma a shafi alhaki goma a ɗauka kan daraja goma taku daya kaga a nan tun da an gano nisan gafarar lanta in mu kara wani kuma mu da mu kara yanzu mun samu masallaci kusa ta ga mun huta nesa wannan falala ita ma tsere na uku shi ne yawan jama'a yawan falalar jama'a jama'a na karuwa falalar jam'i na karuwa jam'i daga mutum biyu ya tashi abin da ya sama ana karuwa yana karuwa ana karuwa yana karuwa to idan muka raba biyu jama'a sun rabu ko ba su rabu ba ta kowane masallaci jama'a sun rabu to amma doron nasi bai ce kar ai ba amma dai daidai kun ji cikin rashin yin akwai fa'idodi yawa sai kuma kamar wurare masu lalurai da abubuwa dai waɗanda ba za a rasa su ba to Allah da mu dace saboda haka a wani lokacin limamai kansu na zaburar da jama'a wajen jam'i a masallaci idan liman ya zama liman tsayayye kuma da agagge wato ba wai mai zama ce masa liman ba a ya tsaya sosai a kan sawunsa to haka yakan ƙara bayin Allah zo ruwa inda yake kaga ya ƙara rayar da masallaci ya ƙara da masallaci to hatta lada ne da ya yi don har an yi mazi a gaji an zo a samu ladanin da ba ya da salari a gina sallah ya duk sama ko wanda yake da maka a salatun nan ya zama kurin gidan Allah yake ba a kun da za biya shi ya fi falala an an gari ba haram ba ne amma ba a yi lada aka gari ba shi ya fi falala in ka yi gaddama kuma ka zo gaya mana wanda ya za a bila al salari ladanin manzon Allah shi ne abula dan zaidu shi aka gaya kiran sallah a mabarki da shi da sai na umaru sai na umaru to kamar na faɗa haka mun kace na nuna gwaninta abula dan zaidu ke bai kai nuna gwaninta abin shi karami ne da zuwan sai faɗa wanda na ji wannan abin gaskiya aka nuna ma shi amma dai bai lalle ya fi ka murya ko ya mana kamar masa ya dinga yi dalilin ladancin biyancin sai abula dan zaidu ya koya masa ya barci kaga annabi ya ya dabka su alada duk abinda almajirin ka yayi wanda ka koyawa in yi kawo lada miliyan to a farlan Allah ba a cikin naka ba za a kawo lada miliyan a baka in yi kwakwalo miliyan goma kwakwalo miliyan goma a baka shi da wato namun almajiri da gaggen ma ba a karamin arziki ba da shi yawa to daga nan muka samu dama muka yi in ya tabbata haka alaramomi ba taron da naku muke yi ba muna muku nasiha a filin nan ku kun san shi wanda kuka za a kasan kullun nan wanda ya sha ana gane karatu ba ku a fara sai ku da yanku ku fito da shi a shamana a haɗu a ta karanta littafin Allah idan mutum goma suka yi karatu da littafin asirinka idan su soke ƙurani da sauka ɗaya ɗaya a rubuta ma sauka goma in sun sauka goma goma a rubuta maka ɗari da ana maganar matsa ba sai ka zo ka hada da wanda kai in ka koya ayin naka kuma zo a hada da wanda kai to amma dai kun dan koya abu kuma abu yana hannu su suka yi yana nan rabu da haka alheri ne kafa makarantu annabi ya ce kai rukum man ta alama alqur'ana wa alama ghayra yayi a cikin ku wanda ya koyi qur'ani ya koya wani akwai buƙatar mu koya ku koya wani ku kaga ashe har ga da wani abun da za a dan abun nan a abun nan to in ga fitar da shi nan ma ka ta taimakawa ka harka ba da gurma to da yake yau mukaddaman mu har ta shigo da mu gidan alamomi da gidan ladanai to kun ji ladanai ladan da zai kira saboda Allah ba dan a ce masa ya ba ba dan kuma a sa masa salari ba yawwa yana ƙara a masallaci wato inganci kila da ne ka zama lokacin da ya yi magana da ai ba kira ba ana jiran mai yi an kira a dai ka gane na zafuwar da mutane a tashi a yau Allah ibada musamman hayi ala salatin nan in ka ji hayi ala salatin bidga za ka da ba ka sallan ka in ka wa sai kai ka gama ce ba a da bukata an riga an an an gama ga wanda ya koshi Allah wanda ya koshi kana kana ba ki duk ya koshi ba ko zai shi zai yi zarja inda ya koshi da zan da yake zuwa ba shi mana ka ga abin mamaki to haka ibada da ke sannan ake neman ta da kai sannan ake da buƙatar ka yin gajin kiri ko an karba akwai matsala in kuma an yi tsautsayi kaɗan ba lallai a karba ba sannan ku limamai ku kuma kuma kamar da muka faɗa a cikin mukaddama cewar limamai na ƙara gabar da masallaci kana sa mutumin kirki limanci a masallaci sai mutanen kirki su yi sha'awan kan su je su yi sallah can saboda wannan mutumin kirki ka san ba daidai ake biyan mutane sallah bayan limamin ba a ba daidai ba ne karka yi tsammanin mun yi masallaci biyu ko mun yi masallaci uku mun haɗu mun yi ala raka hudu karka yi tsammanin ladan mu daidai ba ladan mu daidai ba an gane wannan ana samun wani abu ta hanyar tsere ku limami in an tsere ku limami to an tsere ku lada in ka ce ba haka ba to mu mutanen yanzu ga mu yan ƙanana kumami ga mu da yawan zakin baki ga kasala ga ba wa rijo a duniya to da ya muka muka tsere mutan da ai da shugaba ne sallallahu alaihi wasallam muka tsere ku dole kuma yanzu biyo mu Qur'ani ya tabbatar da wannan kuntum khayra ummati nukhrijal lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah da wannan muka bi duk kowa to saboda haka a unguwa ko a gari yau da suka fi limami su biyu shi da limami ana dubawa ana kirdado ana kwatantawa wanda ya dace kai kuma idan Allah ya yi sa aka da Allah ya jarraba ka daga zama liman don limancin ma da za a yi wani tsoro-tsoro da ya aji limancin da da ya aji to amma ba ya tsoro ba shi kenan kuma sai ya kura haka nan amma dai kaya ne aka dora mana kayan ko ba karami ba yawwa to don haka kuri mama da Allah dorawa irin wannan nauyi kuma muna muku nasiha da ku daure ku sauke nauyin da Allah ya dora muku domin a samu ladan abin da aka yi a wurin Allah kar ka ji kai liman ne ko ka ji malam wani gama in mun gama baya ce mu malam liman kana mu malam liman ba mu ne limamin malam in muka da ta mu ba akwai akwai sha'anin mu sai ya ce wai ba ka ji masa malam liman eh malam kawai kake ce masa to za ko ba ka ji masa malam liman abubakar ake cewa umaru usman ali haka ake faɗa kai yanzu aka rarraba kai sa'a ba aka ji maka malam Usman da ya hadace Qur'ani a gaban manzon Allah aka ce masa Usman a gaban manzon Allah ya hadace aka ce masa Usman Ali annabi ko masa fasara Qur'ani ko masa ilimi aka ce masa Ali har ma annabi masa kirari yace ana madinatu ilmi wa Ali babu ni ne jin ne sani ji manzon Allah amma Ali ne gobe gari kofar garin Ali ne amma ya Ali annabi ne Allah ce ban yarda ba a ce ya Muhammad Allah ta kawai ban yadda ba ba annabi ne ya rawa a Allah ne shi ban yadda ba a cewa annabi ya Muhammadu shi ban yadda ba Allah ce ban yadda ba a sa kiran manzo Allah kada a ibadu kun ba hadu ya da kuke ga juna ya wani ya wani a cewa annabi haka Allah ce ban yadda ba ya ce ya rabbi Allah ya rasulullah ya habibullah ya khairu khalqillah yawa ana da Allah ko yawa a san shi da Allah ne ga baki da wannan shi ne don haka yana ce maka malam liman to babu komai eh amma an ba bana ba ka da fada ba ka da fushi ai Allah kake yi ai kuma dan Allah kake yi don haka ba ka da wannan ce wajen shi kaza yanzu maliki ma ga wata ba maliki ba maliki ita ma da koyi malamai ake maliki wa shafi wa abu hanifa da wa ahmad ibn hanbali kaji wani ahmad dan hanbali mai ha dishi miliyan a kai kana cewa da ahmad dan hanbali har da kira sunan ubansa to don mai rike mana ne zo wace maka wani ba ga da hujjan ba ruwan ka da wannan wanda ya girma malami ya girma annabi wanda ya rena malami ya rena annabi ka tsaya iya nan amma ba kai da zaka je kuma ka gayyato wai a zuwa ce maka ba babu ruwan ka da wannan yau ka yi wa Allah da Allah kuma ka sani in ka zama liman to kamar mai tafiya ne tare da jama'a in yi shiga gaba ba yadda yake so zai tafiya ba a don in ya cika sauri za a ce ya cika sauri in ya bi a hankali za a ce ya cika sauri na ɗayan da ba irin na ƙaru ba to haka mai sallah yake imamul bukari har babu yayi ya masa tarjamar ko mutum ne bi da ana jin sallah sai ya kawo hadisin mu'az dan jabal Allah kara masa yarda wanda shi ko mahadashi ne mahadashin nan wato na farko wanda su suka fara haddar qur'ani a duk duniyar musulunci gaba daya to yana daga cikin shi ma'az dan jabal yana ciki tun annabi da nan shi ma da shi na qur'ani tun babu qur'anin a cikin da akwai shi a kayansa to idan ya zo ba kuma limamin unguwarsu ne idan ya shiga gaba idan ya kantamo ƙur'ani ya sunfiya ya dinga tafkawa ya dinga makawa kowa zai ranka ya bashi ya ki sunfiyawa kai ran nan zai wani mutum ko uzuri ne ko ba za ka yi sai ana cikin zala ya ce assalamu alaikum mutum ya fita waje ya fita waje ya je kama ya kama waje ya kama ya zala zai tafi wannan kowa ba zai kowa mata zala ya gama ya tafi to ga mutane dan abin da muke dan yin nan na yanzu wanda ake da wa'azi dan wanda ba a rakan nan ba da ma ana yin haka sai wani ya lallabo tun da ya haka ba ga ta mutu ba to sai wani ya zoji ba abu ne wani bakin mai ga sallah ne ana cikin sallah da ya shiga ɗaya mu duka kawai ya yake bika sai ba ya sallah bai fita waje ya je ya sake sabo sallah ne haka ya yi ya ke ta ba abu ne gida ne kuma ba shi munafiki ne eh kaga yana kare jama'a da ka dinga tawaye a dinga fujewa ko eh da kuma shi wani hukunci ne yi wani kuma a nan din ya tashi mutane ga jaye su sai ya jera abubuwan can mutum ma'azu ya ce kai munafiki eh ni ya ce to me na mata eh an gaya mana ka kidin da sallah ya fara sallah ka fita ka je ka da kai dai ka da shi da aka gaya mana da kai munafiki to ni goyi na gaya manzan Allah ya dauki magana kai daga wani manzan Allah manzan Allah ce a ce a kira masa ma'azu haka ɗaya ya ce ya rasu da zai ma'azu ga abin da ya ga abin da yana can sura don kuma sura har ni gona kada da zai fita zai sallah da ya ji haka ce ni munafiki ya rasu da zai manzan Allah ya kira shi da ya zo annabi ya bincika haka na ba haka ne ya ce a fasanu an ya mu'azu wato mu'azu kai mai fitinar mutane da fitinar nan limamin ne kai kana fitinar mutane wato musulunci mun haɗu muna aiki bai zan a nuna rago shi da musulunci bai zan abin da ake a ce sai an gaji an kure in sai an kai a kure to akwai wanda ba za su kai ba ina an gane tsoron wage ne musulunci ba na wasa shi ne fitira ne kama an kimci an jarraba ke an gane mazaje an gane sauran kuma gashi nan dai gashi nan eh me za ka yi ya ce ina kun wallahi mu nasiri na a nan shi na ran da Allah kuna koran mutane a addini yasiru wala tu'asu yace ku tsawage kar ku tsananta in abun ya zama arha na waje ne ke zuwa cikin addinin amma in ya zama tsada na cikin rinta ai ka da zai zai waje in ya zama arha ba na waje ne zai ga zai yashi ma shi ido haka za su yi ku sauke lamarin addini yadda na waje ya shigo ciki amma kar ku tsananta yadda na ciki kuma ya fita ya ce to daga yau wannan zai zala shi kaɗai jin manzan Allah ya tsawaita yadda ga dama amma wanda zai yi sallah da jama'a manala ana shi dogon karatu da dogon ruku da duk kone da gaɓoɓin sallah ba a yi zai ja su mai tsawo ba a nufi don a ciki ana samun mai rauni ana samun mara lafiya ana samun matafi ana samun tsoho da ke wannan haja domin wata bukata wadanda in ka tsananta kafin da su in ka tsawaita kafin da su daga na annabi sallallahu alaihi wasallam to sai ya hana sai ya hana sai sai ya hana wannan kaga har ma wurin ma ke ke cewa ni in ji manzon Allah nakan yi niyyar sallah sai tsawo in na ji yaro da ya san kan baya ya kuka dogon ma da zuwa da yaran sai a can baya in yi yaro daya ya yi kara eh domin ba yanki sallar na ba kuwar da hankalin da bare kwanta ba sai ya gare ta sallar ba za ta tsawo ba yace da kuma na yi niyyar ta tsawo amma kukan yaro daya a hannun uwarsa yakan sa na rike sallar ta tsawo in ji manzon Allah to in dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haka kai kuma in kai ne limamin ka dinga dawaitawa kana ka ga barna kake ga yadda annabi ya aikace sannan kuma yadda kai wani ya an samu damuwa sannan kuma annabi ya hana annabi ya hana ya hana ya hana ko ka je ka rutumo kutuba in kamar juma'a ne ka zo ka maka ka tsananta a mutane ko annabi ya zo ya zuwa ya mutane duka kana cikin matsalaci kana da wannan du'a da ya hana ya annabi ya hana annabi ne taba jin ana kiran sallah hadari ya duka ko yaje kai da ranka je ka ce ala azalu jirhan ala azalu jirhan inda ne da kai da ran ka je ko Allah daga gidan ba ya zuwa saboda tausayi da manzon Allah irin waɗannan irin waɗannan su ake zo mu yi da ke dan adam ba a masa gwaninta wani limamin shi ko kullum kullum yake karanta shi ma limamin unguwa ne kuma zamanin manzon Allah kullum kullum yake karanta a kowace raka'a kuma eh kowace sallah a kuma kowace raka in yi fata zai ma a gurwa in yi laki za mu yi fata in ma a gurwa kai mamu suna jin ibin ji an kuwa su ji ana kankasa karatu kira a ana wani da cewa daban-daban kullum a gurwa ake har mata da yara ma duk iya suka ji aka yi shawara ga ya kai ji kara wajen wannan Allah ko ya kai ji kara manzala ta ja kira shi ja kira shi ya kai kai ne kake limancin mutane wuri ga zaje ni ne ya rasu lallahi kuma kowace raka kana kan kawo ruwa da haka nake ya rasu lallahi to me za ka yi haka ya rasu lallahi ina son da ni wurin ikilazi na wannan da kwadan da Allah ta tuban ne da Allah yake sai na ci ina son ta yace da shi ga zuwa aljanna ku kuma da kuka kawo ƙara za ta samu limami to kai ga limami da ja aljanna ka ga ba mu da sa mu da wani limin da ga hudu a da ya rabu Allah a barbar limamin mu kawai har ke da kuje an bari ya ga manzo Allah ke lokacin da kawo kuka sai ya ka kukan mutane to a rayi halin ku limamai duk da shi dan adam gajiyayye ne kuma a mara gwaninta amma duk abin da za ku yi tare da mutane in bai zama gajiri ba to ya zama matsakaici amma in ya zama dogo kan ka tauye haƙƙin mutane kuma ka rage tsammanin za ka ci ka burge mutane da yawa wanda za su ji maka burge masu suka biya saboda ka burge musamman halin da muke ciki a yanzu da labarin da muke a ciki a yanzu wani mutum ya zo gai da annabi annabi ce na rabu mika ya rabu na dan baje nan bayan gari da shigo mu gaida ya ko haka dauki kuma ka dawo ya koma a daure kuma zai dawo saboda kar ya yi gaba ko a yi gaba ne domin kuma yanzu ka gaya gashi ne yanzu zamani yan gada-gada da yin gaba da maka zuwa da jirgin ɗan mota ko wani ɗan abun hawa wani zai dani ya zai dani ne ku ta gaya don barna ubangiji ya dani da mu don haka muna jawo hankalin jama'a kai da ka sani ka lallami waɗanda ba su sani ba kar ka kunta da su ainihin ka san abu ka san amfani abu ka san duk irin bayanin da annabi ya kan abu ka san abin da Allah ba ga su kuma jama'a imani ne ya kawo ba su abu ba sai a sauwaje abin a rinka bayyana musu a musu yadda za su ji daɗi su ma sai abin da kyau haka ake da wannan kyan ubangiji subhanahu wa ta'ala yana gaya mana wa ma zana min qawli ka mai rasulin ya rasulullah ba mu aiko ba gaba ne ga wani manzo illa na ta manna a mai rasul wala nabiyin wani manzo ko wani annabi domin akwai bambanci tsakanin manzo da annabi haka shi manzo ko nabiyun umar bi tabaligi shi ne annabi wanda aka masa umarni ya isar annabin ana ce ka je gari kaza ko anguwa kaza ka idar musu jini sunansa manzon Allah annabi ne manzon Allah ma'anar annabta wannan wahayi da ake zo a gaya mana a ba shi labari in ji Allah kaza kaza kaza shi ne ma'anar annabta cewar ka je ga zuwa ne abu kadan da suke na hana ne mallan wannan aka hana mana ya zama nabiyun mursalin wanda kuma aka ce annabta kurum to annabi ne ba mursali ba mursalai ɗari uku ne da kuma sha uku amma annabawa dubu ɗari ne da dubu ashirin da dubu hudu da waye da suke kai gaga akwai bambanci tsakanin shi da a lokacin da ake aikowa da gari da yawa annabawa da kuma manzo da yawa a zamanin da idan wuri ya yi guri su wannan annabawa ya yi bargari su tafi cikin daji wani ma tsauni ne wani su je can su kuye da addinin su ta ibada a wurin su ta ibada a wurin su ga manzo sai tsaya a gari ya ta wa'azi ya ta wa'azi sai an nan gari su kawo wani hirin kaji a kawo su yi ai manzan nan ta sun kaji da yawa ne suna da yawa kan yawa don ai yahudu ma kadai ya kashe arba'in da uku yahudu kawai arba'in da uku ba kashe Allah ya kiyaye mu to kowane annabi kuma kowane manzon Allah idan aka aiko shi ji Allah idan yana karatu illa idza tamanna fa shi in yana karatu alqashi da da bidu ne shi dan yakan jefa wani abu a cikin karatun kuma abinda baya daga cikin abinda ake karantawa sai kawai bar wani abu sai abu ya shigo sai kamurai su ɗauki abun su mai da shi kamar ya ba su dama su dinga yin wani ɗan shakiyanci a cikin addini da izgili a cikin addini bayan zagun lahu zai allah ya goge mahalki shi ɗana abin da shi nan ɗin ya jefa su mai yuki mallahu a yaki sannan allah sai ya hukunta ayoyinsa ya san duka ya tabbatar da ita wallahu alimun Allah mazani ne ya kai shi dana ma zikira da burga da shi dai yana abin da aka ambata hakimin kuma Allah gwani ne shi tamkini shi min da ya ba shi dama yi wannan saboda me saboda shi Allah ya ba lu ma sha yana aikata abin da ya so ya ji Allah domin Allah ya sanya ma shi ke dano abin da shi dan ya je ba fitar ya zama jarrabawa lillazina fi qulubihim marad ga wanda a cikin zukatansu akwai shakka da munafurci walƙadir ƙulubun da masu motsa cikin zuciya su ne arna wanda gaskiya masu ce ba gaskiya ba ce wannan zalimi na gaga zalimai wannan zalim na kafurci wato kafurai da bi su kagin bari da inji Allah suna cikin zamani mai nida sun daɗe da barin hanya sun yi nida kilafin dawilin sabani mai ɗau ma annabi da da annabi sallallahu alaihi wa sallama wal mu'minu kuma mu'minai akwai wajejin zaman tsakanin yawa Allah ya ce wali alama da nuna wasu ilima don waɗanda aka bai wa sani su sani su ne masanan tauhidi da masanan alkur'ani don an da wurin laifi wannan alkur'ani alhaku gaskiya ne na rabika daga ubangijinka wa yi wani nubi yin bari gaskiya ne wa tukubita da hukulubun sai zuka a canzu su tsarkaka su tsarkaka da shi wa Allah lalle na Allah da halin lalle na amon Allah yana shirya da mummuni lajira da mutaƙinin da zuwa ta farke mare da shi wato shi ne addinin musulunci Allah ya ce wala ya zalin lalle na kabaru kafirai ba za su guje ba fi yadda suna cikin kokonto minhu suna kokonton ƙur'anin nan shin wai gargiya ne ko kuwa hata ta ce wa sa'adu har tashin alƙiyama ta zo baga da sa a lokacin da ba a zato ba a zamani a wannan kenan ai ba nan sa'a a nan ba sai sa'a na tashin alƙiyama ba sa'atu mawuti ne lokacin mutuwar mutum ma da ba a kiyaman ta zo ya sauran mai ku yadda kiyama za ta zo a ran da ba a tsammani ba a yi tashin kiyama ran nan to haka mutum ran da mutuwa za ta zo maza ran da bai tsammani ba ko ya mutu karka ce wai a'a to in tsoho ne to kadari mukaddace tsoho ne sai a samu ko tsofi daga sun girme ka to in daga tsufa ne abun tun da wanda sun girme ka ba su mutu ba ka sa kanka cikin mutuwa yau kai ba za ka fara ba to haka kuma in kamar ana ganin jinya ne in jinya ne ma aka kai ka arziki ma ka ji nishin wani ka gane ma ya fi ka lalura to bai mutu ba ka ce kai ka mutu ko ba mutu ka zo yi kun ba a neman magani ka zo ka warke ka koma saboda haka mutuwar ma tana iya zuwa wa mutum eh, bagatata a lokacin da bai da zato lokacin da kuma bai da zamani kuma sai a yi ta don haka a rikin kula da wannan wata rana aka je aka je yakin mutaka a yakin mutaka ne da faru yaya sai ya ji ali a can yi shahada yana riƙe da tuta shi annabi ya rada shi komanda yana riƙe da tuta arbin la ilaha illallah muhammadu rasulullah wani kafur ya zo ya sare hannu eh hannu da riƙe tuta kafur ya sare hannu kafin su da kai gaza ya yi taraf ya taɓe da tsaye hannu wani kafur ya kuma sare hannu da kafin duniya ta faɗi ya yi wuri ya zara mota da kayi yana gane da wuri da haka wani kawun ya zara kayi duk kafin ya faɗi duniya ta faɗi ya zara kawar da jawo ƙasa ya zara mata kuma ya faɗi sai wani sahabi daga cikin abokansa na yaƙi ya zo ya rike tutar ba tare da ta faɗi a ƙasar aka ci gaba da yaƙi kuma aka samu nasara kafirai sun mutu gayya suka ninka su ninki tamanin ninki tamanin yadda inda za a raba kowa yana fara da mutum tamanin kuma suka gama kuma suka yi nazara kuma suka dawo ba a gida lallawa da zalama yana gida don bai ji yakin ba sai aka ga ya zo ya zauna wani wuri aka za a kewaye manzala sallallahu alaihi wasallama aka ga akwai alhini a fuskarsa daga nan aka zama zaman makoki sai ya ce to idan aka yi abinci a aika a gidan jafar iyalan jafar ba za su je a yin abinci yau ba wa kan don an kai jafar a yaki in ji manzon Allah daga nan shi ma aka samu dai abinci da ke gari ake ba da gudunmawa a gidan da ake rasuwa kuma sai a samu abin da ya zama ka sai a kai wannan daga na aka sunanta wannan to abinda muke zo mu faɗa a kai shi ne sai aka je wasu mutane rauni guda uku amma ba ƙananan rauni ba manyan raunuka sai wani ya zo wani sahabi a cikin mutum uku akwai ɗan uwansa ya zo ya kalle shi ya ga ya galabaita yana ƙoƙarin yarda amma akwai alamar kishin ruwa tare da kasan yaki ma da za ka samu raka ja akwai alamar ki zuwa tare da shi ya ruga da gudu ai kullum ba idan mutum zai rasu yana da bukatar ruwa yawa yana da bukatar ruwa aka je ya ɗauko ruwan ya taho a guje ya zo ya miƙa masa shi kuma saboda kafin ya shiga wannan halin yana da na dan uwansa na gaba da shi wannan aka kayar ya bi da mazuwa da bukata kuma lokacin shi ko ba zai iya yin magana ba sai ya ginsa baki da ya ki shan ruwa aka yi aka yi ki har aka gane abin da yake nufi cewar nufin da sai an bai dan uwansa in an bai wancan ya sha to zai sha da aka je wajen wancan da ke mutanen su uku ne sai aka tafi shi ma ya dan halin da na gaba da cikin ciki sai cije bakinsa ya ƙi karɓa ruwa aka yi aka yi ƙi karɓa yana nunin sai an bai wancan tukuna in ya sha zai ta an ɗau ruwa an wuce wajen wancan sai wancan ɗin ya rasu a bai sha ba aka dawo da shi wajen wannan ana isowa yana rasuwa shi ba bai sha ba aka sake dawo da shi wajen na farko ana aizowa shi ma yaro mafiyawa wa yi zuru na ala'amu zihim walau ka na bihim kasasa sabon mazan Allah sun na fifita wani buƙatar wani akan tafi buƙatar ko da suna da buƙata ba haka suke yi sun ci abinci ku bakwai da yankan nama ɗaya yankan naman ya zagayo amma mu mutum uku ma in suka ci abinci da yankan nama bakwai dogon kowa a ciki biyu a ba ɗaya ruwan yi da ke wani wani su da yawa wani ya tsara dabara a sakin farko zai goyo biyu ya hada su da loma ya murɗe yi a tunanin da kuma dabara a yi dabara mutum ya ce kan mu da abin da suka yi shi ne ko da matsala yi to da yawa a wani lokaci zai haiko wa annabi abu sai ya tuna abubakar to ko abubakar ya bar kayan sa a gida ya bar kuke sa a gida annabi zai tuna abubakar sai ya ga kuma ai idan abubakar ya san abun na annabi ne annabi a fana ba ya kawo mana kasan ba zai karawa sai ya fara sakon a saƙe mai sakon ne zai gaban ta wani waje aka kawo abun annabi ma ta an kawo in ya tuna umaru abubakar ya aika umaru nan kai maza shi ma aika umaru shi ma aika ali ali da wani juna annabi kaje dai za a yi gayya ya zo a ci abu duk an gano wayan kowa da ya shiga dan uwan da ki to haka ake yin mu dinga yi fa wannan wuyar da muke sha muna kallon kila shugaban kasa ne ke yake mana shigan taga to mu ba da kawo ba mu ce babu tasa ba don duk mutumin da yace za a iya iya kaya dora masa aka dora masa ya bari ba za a ce kayan da nauyi ba a yadda bai za ka iya da ce ba zai iya mana kama ya ce bai ya to akwai laifin da mu akwai nawa kowa yana son shi kaɗai ji daɗi sauran mutane su sha wahala kaga wannan a kudindine akwai illoli a ciki to saboda haka jama'a da Allah a kiyaye a dinga yin koyi da abin da magabata suka yi na soyayyar yan uwa saboda haka kaga ba sai tashin kiyama ta zo bagatatan ba rasuwar mutum ma ta iya zuwa bagatatan akwai wani wanda tun da zo barzo ma ya ja kinsa eh bayan Allah na kirki sun daɗe da kinsa saboda mutum ya gano sun san da yake mahaifar jatumar da yake sa'a da mutuwa akwai cikin wata ɗaya an fara anguwa sa'anka da an aika ma kai mara kun da bidare eh ya ka wuce kai aka farka kai jikiri sai ka ƙara wata mutum na da wata biyu a cikin jatumar sa akwai ɗan da yake ake barin sa daga wata biyu sai ya ka kyale ka haka za a dinga ƙarawa har ka zo duniya a aiko su ba zo da rai ba kai kuma ka zo da rai wani ya zo da ran bai kuka ba kai kai kuka wani ba a yi suna ba kai an yi suna haka za a dinga tafiya da ke har ka zo inda kai sauwoyin aihuwar ka tsaya su mutu a baya kai a yi to kasan kai koyo ne kasan koyo ne in ka je lafiyar da karar lafiyar yau suka mutu balle ba lafiyar kuma saboda haka waɗansu kuma kullum a kan sai gaba to wato kawo mutuwa kuma kuma bai kawo mutuwa wurga ta nesa kuma bai kara mutu kwana daya yawa amma kana ya kawo mutuwa irin da suke yanci wani da a ai mugan ko yanzu ko yanzu ya fi da sada ko ka san da ne yake amfanin jin mutuwa kamar ta zo ka taka mabirki ka rage burin duniya ka rage wata ɗawainiya na wahala mu da mun ba so mu dawoya ba shi za a ci mu ma an rage ma kai na da su suna da kwan nama a gansu tika tika su ta zan wahala mu kuma aka san sassauta mana akwai buƙatar mu huta da saboda haka an ce in an ce ka huta ka huta in ko ba haka ba awul kiyamar ko ma kiyamar kanta ma gaba ɗaya ta zo ku ji adam kuma cikin gaggawa lokacin da ba a nace ta ba aw ya tiyahum azabu yawmin aqimi ko azabar wani iri yini ya zo yinin azimi ne wato baya da alkhairi yinin kuma baya da baya wato yini ne wanda yake kama a ce mata mara aihuwa ba da aihuwa kaga ba za ta samu doya da ita ba to haka yinin yake ci ba wani alkhairi ka gani kuwa yau mu badar wannan yinin mara alkhairin nan ranar yakin badar ne la gaira fi lil kufari babu alkhairi a ranar badar ga kafirai a duk inda suke koyo ka karanta a kafiri yakin badar hauki ne saboda yadda Allah ya taimaki gaskiya a ranar ya taimaki manzon Allah ranar ranar ketare sun yi gayya mai yawa kullum su yanka rakumi uku kafin maka fiti ne rakumi uku kullum manya suke ci su yi shaye-shayen ku sabai na cin ɗan tsake-tsake da ɗan ganye-ganye inda ce sabai ɗari uku da goma sha uku su kuma kudu daga naman da suka gasa suka ce suka koshi aka zo aka ce ya rasu da layi ai sun ce nama mai yawan kana ce mutum dubu kenan eh yace mutum dubu kenan eh daga ba kuma da suka mutum da ake maimai karance da nuna da ai mu dubu zan aka kashe saba'in a kama saba'in har da sirkin manzan Allah da nan yana auren yar manzan Allah eh ibn ajiba ibn rabi har da shi abu da hadu bin rabi'a da shi shi ne yake auren zainabu yar manzon Allah ya rike da kawai ya yi gudu lokacin ayoyin nan na zurul baqara da suka hana auren wa har ne ko an ne aura mu ko kaba aka yi auren eh ba so kaba aka yi auren suna tare eh ya hana da shi dama ya rike matansa ana maka to da aka zo ka sarkin maka ya gayya za su ce su kashe manzon Allah aka je hada shi hada shi to akwai wani wani munduwa na hannu na zinariya na ketare ne fitsaden gari asalin da nana na gari da ne ta bayan yarta babbar yarta ita ce zainab ta ba ta ita shi kuma saboda yadda in ma ta sa wannan kyallen awa wannan abin hannu take burge shi ba zai tafi yakin sai yace ka hannu abin hannu nan a ka ya daura a nan ɗinsa a nan ka ji maza in yana waɗannan waɗannan yana tuna matarsa ƙayyun ƙayyun sai tashi eh ba zai tsoro ya gudu ba za a zama su ne manyan mazaje a gaban sarkin masa haka tabo ɗaya za ka kiba shi aka kama shi aka ɗaure shi a kawo shi wajen annabi ya zo a annabi sallallahu alaihi wasallama ya tambaya abubakar abubakar ka gan ba me ya kamata a yi musu ya rasu da layi a yi fansan su a ce su biya wani abu a sake su wannan abu zai taimaka mana yaƙi ya rasu da layi za a ce to umar eh in ji manzon Allah ya kaga ya kamata a yi kai kuma na ka hankali ya ce yankawa wani ya rasu da lai ai ba su da wani abu sai tsara ya ce kaga ni zan tsara yan uwana da hannuna kaga aliyu shi ma da ke nan ne ya tsara dangin da shi ba duk wanda a kawo babbansa to ya tsara babbansa da kansa in an kawo dan babbansa ya tsara dan babbansa da duk dangi ne da su duk wanda aka kamo ko kawunsa ya zai ya tsara kanin kawunsa a gaban manzon Allah ya ce mu ba mu da bukatar wai sai an taimaka za a taimaka min ko da koko na yi ya ki ko gobe ko za mu dawo ya rasul lahi yanzu ba ko ba da makamin mu ba kuma hakan na ga haka za a yi ya rasul lahi ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to kai Abubakar kai koyi da Annabi Ibrahim ne ba shi ne yake roƙa wa musulmi gabara ya ce annan ma dai ana kayan ka ne gaji ba abin da zai rage mulkin ka ta ga ya shiga da su cikin addu'a su ga ya koyi da su kai su kai kuma umar da annabi nuhu kai koyi shi ne tun ba da su duk annan duniya ma Allah ya kashe kawai ya yi sa su arba kuma Allah ya ga zai yi duk haɓai suna da koyi da ɗaya a cikin wanda ya koyi da annabi ibrahim da wanda ya koyi da annabi nuhu suka ce mun yi- mun rike wanda ya koyi da annabi ibrahim da za a tsakayi bidayi aka sake duka shi kuma baya da kogon in kun so wannan abin wannan abin kuma ya fi kudin fasa ma yawa ya yi zo ga wannan ba za a kallon kyallon sai ta kyallon kadija ce ya ce ba za a zuciya zai ce ba za a sa kayan kadija a cikin kayan ganima ba waye ya ki kadija har sai sa kayan kadija a ganima ya ce kai wannan abun naka ba mu da bukatar ba mu da bukatar abun naka kawo kuɗi babu kuɗi ya rasu lallai to za mu yi alkawari da kai in za ka cika ya ce zan cika to idan ka je kamar mata ka sai hijira ka yarda ya ce na yarda ka yarda ya na yarda shi kenan kai iya abin da aka yanka ma kenan in ka je kamar mata ka sai hijira ka ga ta hijira auren ya mutu damar garin hana da kuma garin mutum haba da ya samu idan rame sai ya soke kawai a guje kana ce dawo ya gudu ya dawo maka amma ya cika alkawari ya bada ta yi hijira ta yi ta fi shekara ba a madina a gidan manzo Allah kuma sai Allah ya masa mawafaka sai ya ji zai musulunta kuma sai ya zo ya kawo kansa kuma kuma ya musulunta annabi ba su da ake ce garin ku zauna ba ta ba haka ba musulunci sai shi duk matar da aka kai da ba ba idda da kayan da mutum idan yana son da sai an sake sabon aure an sake sabon da rai sai wannan shi kadai ne ba sake ba saboda Allah bai ci a sake ba Hmm, bai ci a sake ba kaga wannan shi badar din nan yomu aqimun ne rana ce mara albarka ga kafurai ba ta da albarka kwata kwata saboda sun sha wahala manyan mutanen maka gaba ɗaya na a kashe su ba wanda ya saura a kashe su aka kashe sauran wasu mutanen ba aka ɗaure sauran kari laƙi kamar ilkar da ba ta da alkairi ba ƙararrar ilka wadda ake sakowa don azaba aladila ta ci bi kairi wadda ba ta zuwa da alkairi abubuwa yau mulki ya mace ko kuma duk a bar wannan a ce ran kiyaman ɗungurungun ba shi ko ranar kiyama shi ma ana kiransa a kimu to me za a zama a kimu la lailafi ba yi da dare ana cewa ran lahira ran lahira ai kun ji ko ko ana ji ran kiyama ran kiyama ba mun ji ba to waye ya ce ba da ran kiyama kuma ran Allah ka dauke wani malami ya zana kai da ran kiyama daga ranar ba wani dare kuma daga ranar kiyama ba za a sake dare ba kaga ya zama rana shi za ki ce lahira ya zama rana na ƙarshe daga shi babu wani kwat- ba za a ƙara ba ba za a ƙara ranka za ba balle a ce da ranka kawai zama haka to anan ma da yake wala Allah shi ake nufi almulku kaga sarauta yawmal aran nan a yawmal kiyama fa lillahi na Allah ne wa da wuci kadai anan din ba na mulkin na Allah ne dalili ba mai hana Allah abin da ya so ba mai ba mai hanawa sai dai yana ba da aro a ce sarkin gari kaza sarkin gari kaza gwamnan kaza da sauran su dai aro yana ba da aro amma bandan haka Allah ga da wala anan din ba ai ai komai a hannun Allah yake komai a hannun Allah yake mm. ya kun bainahu Allah zai yi hukunci tsakanin ku baina al-mu'mini da wal kafir tsakanin kafirai mu'mina da kafirai bima bu yana ba'dahu da abin da za a bayani a bayan ta ga ga ma shi Allah wallazina amanu kaga wanda suka bada gaskiya wa amilu salihati suke ayyukan nagarta shi jannatin da yi in an je suna gidan aljanna nema ba ba sun kai su samu ba ba su yi aikin da zai sayi ta ba kuma ga hidda da wani to ya aka yi suka samu fadalan min Allah fadalan Allah ne inda akwai imani to akwai kamar wannan ne na kamar ruwan suka kafin da su kuma wa kazabu bi ayatina su kai da ayoyinmu wa la kalam azabu muhim su kuma suna da azaba mai wulakanta wa azabul wulakanta shadidun azaba mai tsanani to su kuma mai ka haka aga dai bi sababi kuburin saboda kafurtun walazina hajaru kaga wanda zai kaura daga duk inda suka kaura suka dawo madina amma kasa da hannu ana kebanta mutanen maka a wajen hijira saboda su suka fara hijirar daga makaɗin zuwa madina sannan ɗaiɗaikun mutane daga inda suke suke musulunta suke ƙaura wata rana ma a gidan lalata da salama lokacin na maka wani mutum ya zo da ƙasar ya zo samu manzan Allah ya ya gana da manzan Allah ya kai da manzan Allah ya ce manzan Allah ya zo ya musulunta ya kai din ya ce yi yanzu kai ka zo ka musulunta ne da ba za ka yi a yanzu ba za ka yi ba kai ba yanzu musulunci na tsada ba zai zuru a wurinka ka koma gida kai dai ka rinka bibiyan labari na ka rinka bibiyan labari na inji manzan Allah kan watan wata rana sai ka zo ka ka musulunta musulunci ga na yara suna sai ya koma garin su yana bibiya yana bibiya yana bibiya yana bibiya yana bibiya har yaji an ce za a kashe annabi a maka har yaji annabi ya kaura daga maka annabi ya koma madina har yaji abubuwan da suka dinga faruwa an ta zuwa daga kasa kasa an ta musulunta madina ta zama jini mutum musulmi ne yahudawan garin ma wasu an kashe wasu gudu su kuma larabawan garin kafaran garin sun musulun da gari ya zama musulmi kawai sai taso da garin ba shi shekaru ba sai ga shi a madina ya zo ta taman zan Allah ya yi gaisuwa ya ce ya rasu da layi ka gane ni ha abin na gane ga wani abawa ne ba kai ka sami maka muka magana ba ne yaje rin ya rasu da layi na gane ka ji manzo Allah to yanzu na dawo to na dawo da kai sai magana da muka yi yanzu kan za ka iya yanzu za ka iya sai annabi ba shi kalma ya zama musulmi lokacin abin akwai tsada ba saboda azabar da kafar suke mutane mutum musulunta wani ma kashewa suke yawa walazina hajaru wanda suka hijira yi tafiya cikin hanyar Allah ai da hajji da Allah in makka ila madinati suka da daga makka zuwa madina kuma kuturu kuma a kashe akwai wanda sun kaura kuma a kashe irin su su haibu su haibu da Abdurrahman bin Abu Malik wadaran a Madina yayi azumi bayan kauran manzon Allah komai Allah ya sauke shi sun samu izza da ƙarfi da wadata su an samu da wadana zai azumi haka irin na jirgin azumin nan aka shirya abin buɗe baki ba na wasan yara ba a gidansa aka ajiye masa inda zai taruwa ya zo ya zauna zai taruwa ya yi gaga abubuwa abubuwa zai da buku irin yadda muke son da farun nan yawanci ma ba da farun ba da muna da nema ta addu'a da faru to shi kawai da ya ga an aje nan nan nan nan zai tambaya ina aka damu wannan aka yi ruwa da ne ya sha ruwa saboda an ga yaji to daga ina aka aiko mana aka yi mu ne muka dan sarrafa da aka yi dan ga mata a gida suna ɗaukar abu sarrafa an haye da ba haye ba komai za a samu babu a ce ma mai gida babu ka je ka nemo ko a gaba ne amma akwai ba sai ga ɗan dabaru dabaru su na mata su ɗan cika wannan su ɗan cika wancan ai da ya kalla sai bace da kuka har aka koma mace da ba yi masa ba ma kuka ya tsananta kai har manyan sabai suka zo gida aka je lafiya sai ba su labari yanzu yana tsoro kara bai cinye rabansa na lahira duk wannan nasa ne aka dinga gaya mana falalarta dan yana daga cikin mutum goma da annabi ce yana aljanna tun a duniya yana daga cikin mutane tara da suka fara haddan qur'ani a duniya yana cikin mutum bakwai wanda manzon Allah da zai bazo shi in sun yarda Allah ya da shi ma yarda yardaddun Allah yardaddun manzon Allah su bakwai iya cika ga na faɗa bayan abuwa shi kai eh da guda ka in ta nan kuka kullu yace a a uhudu a yakin uhudu yace mun yi zahu da wanda ni na san ni na san matsayin da abun Allah ya gina wa mun yi zahu da shi ya ce lokacin da aka aka kare shi ya faɗi aka zo za a yi masa likawari a kunne ki abinda muka samu a jikinsa tsakanin tsaron takwabi da mashi da kibiya kamanin da wani abu ne a jikin da shi kadai kafin ya faɗi to amma kuma bai malaki iya likawarinsa ba kwata-kwata mai mallakin gaba da gaba ya ce muka zo muka kare kabari mayafin da kabari da iya abin da yake da jike aka ja aka rufe kayan ya aka kawar da a waje aka ja aka rufe kawar da kayan da a waje a gama na alaƙa su je ku nemo ganye in kun ja ne kawar da kun biyo mata kayan tawa inda bai samu a za a ganye a nan da ne duk ya kafa kai shi sahabiyar da je ya so wannan ya ji tsoro da ya ga abin da aka bashi na buɗe bakin sa rana daya mu kuma su gaba ɗaya mu arzikin da muke da shi jama'a eh arzikin da muke da shi jama'a yanzu haka wani wani talaka yanzu a cikin kayan da sun na sarki da yawa wa Allah ya bamu sai da yawa Allah godiya saboda haka wanda suka yi hijira zuwa tsara Allah min makka ila al-madinati daga makka zuwa madina kuma kutulu a kashe su a hanya ko kuma aka je yaki a kashe su aw matu aw matu ko suka rasu la yarzuqannahum Allahu rizqan hasana Allah ya musu wannan alƙawarin Allah zai azurta su da arziki mai kyau wa huwa rizqul jannati shine arzikin aljanna Allah ya yi musu alƙawarin arzikin aljanna sun bar inda suka sani sun zo inda ba sani ba ma ji sallallahu alaihi wasallama ya bar garin su ya koma bakunta ya bar birni ya koma kauye dan lokacin da rai kowa madina yana ya kwalanta da maka wa zai ma kwalanta da maka ko kusa kusa da maka na ta kai ga wannan garin su ne kuma can bako ne ga nan makiyan ko yan uwa ne na jini can kuma ga banda arnan da yahuda da ku dan suka haɗu gani an yi ne don addinin Allah ba an yi don an huta ba annabi na gama hijira yadda aka yi kidaya aka samu yahudu kawai suna da mayaka dubu takwas a garin shi kuma na sa ɗari takwas ne kwata-kwata to iya garin ba hannun kashi goma iya nan kaɗai da na duk duniya babu garin musulmi da za a aikawa sai ga halin da muke ku zo ku ta abu babu in kuma har nan ko'ina ma don yin su Allah ce a yau wa inna la lalle ne Allah lahu khairur radiqina shine biyayyan mai azurtawa afdalul mutina Allah ne biyayyan wato masu bayarwa la yudkhilannahum lalle Allah zai shigar da su mudkhalan bi ramil mimi wa fatiya ko madkhalan ay idkhalan aw wala ko shigarwa ko wurin shigarwa ke ne yardawnahu inda za su yarda wa huwa aljannatu jina aljannan gani ga aljanna babu babu akwai ran da Allah ya ji ayo taro to Allah na taro yana aljanna to ai ga yana aljanna zuwa ga rauna Allah ya ku yi wuri ku turo ku kirkiro wani abun da kuke so ku ba ku ba ku ku ne ba ku duk wurin nan na zuciya ba na ake tsoro wani abu ya ce da ku ta ku tambayi malamai ai da ma a duniya duk abin da ya gagar malamai yake tambaya to malamai ba hakura kamin amma malamai na Allah da annabi ba za a kure su ba a ranar Allah zai sanar da su abin da za su faɗa
sai Allah ya sanar da su abin da a duniya ba wanda ya san abu to sai Allah muna buƙatar abu kaza sai su gaya Allah haka manzo Allah ya faɗa yace malamai a aljanna ma ana da buƙata da su kamar yadda ake da buƙata da su a nan duniya idan aka yi aka roƙi malamai kuma Allah ne zai ce a je a roƙi malamai tun ya ce kowa ya faɗi abin da yake so a ba ku ɗaya ma ya ce Allah ba mu kaza ma duk a bayar an rasa wanda yake da yadda zai ke tuno wani abu wanda babu babu duk da ba za ta ji ma ba don karami a cikin ajiyar da kamar duniya sau goma to me zai kara haka ne ku je wajen malaman ku tambaye su ana tambayar zai Allah ya fahimtar da su da ilhami ce ku ce Allah ya baku abu kaza ya ce Allah ba mu kaza sai Allah ya bayar shine wurin da ya launa ku za su yi da shi wa inna Allah lalle ne Allah la alimun tabbas Allah masani bi niyati niyoyin da suka yi Allah yana sanar da niyya su masu tsoron nan alimun kuma Allah mai haƙuri an ƙalihim game da masu yi musu ƙanƙuba su wannan kafirai da suka kori annabi Allah ce ya yi haƙuri da bai yi musu azaba yanzu yanzu da gaggawa ba za mu ƙara nan sai Allah ya ba mu iko kuma gobe sai mu tashi akan rubu na gaba da jama'a Allah ya gafarta mana Allah ya ji mana Allah ya ji kayan mu Allah ya ji tausayin mu Allah ya mana rama albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah shiga ta mu aljanna albarkar manzon Allah bai sami Allah ba mu lafiya da zaman lafiya a kasar mu Allah ya kiyaye mu ya kiyaye mana albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fatiha salatul fatih اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وذا العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم